نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها المسلمون فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله هي النجاة في الدنيا والآخرة فقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره عباد الله القلب هي محل النظر إلى الله تبارك وتعالى ومنبع العمل ومحركه وعساسه المخاطب بأوامر الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فما هال قلبي وقلبك في أعز وأشرف زمان في حياتنا اليوم أخي المسلم هذه وقفة محاسبة مع النفس بصلاحه صلاح العبد كله وبفساده فساد الحال كله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أيها المسلمون من عرف قلبه عرف ربه وكم من جاهل بقلبه ونفسه والله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر إذا لا بد في هذه من محاسبة النفس التي تغض تغاليق الغفلة وتوقظ مشارع الإقبال على الله تعالى في القلب واللسان والجوارح جميعا من لم يظفر بذلك فحياته كلها ندامة وعثارة نعوذ بالله من ذلك أيها المسلمون إن في القلب طاقة وهاجة لا يصدها إلا الإقبال على الله تعالى ومحبته والإنابة إليه ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إلا من أتى الله بقلب سليم يقول ابن رجب في جامع في جامع العلوم والحكم والقلب السليم هو سالم من الآفات والمكروهات عباد الله أصحاب القلوب الحية هم صائمون قائمون خاشعون قانتون شاكرون على النعمة صابرون في البأساء لا تنبعث جوارهم إلا بموافقة ما في قلوبهم تجرد من العثرة والجش والهوى اجتمع لهم غصن المعرفة مع الصدق العدف وسكاء النفس مع رجاءة العقل هم بريئة أيديهم طاهرة صدورهم متهافون بجلال الله أمناء إذا اؤتمنوا آجلون إذا حكموا منجون ما وعدوا موفون إذا أهدوا جادون إذا عظموا يخشون لمصالح الخلق ويضيقون بآدادهم بسلامة من العدل وحسن الظن للخلق جاء في الصحيح مسلم عن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير وهي سلامة نقية خالصة خالية من الذنوب والخلايا صالمة من العيب يحرصون على النص والإكلال والمتابعة والإحسان همتهم في التصحيح عمل أكبر من كثرة العمل يقول تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أوقفهم القرآن فوقفوا وتبانت لهم السنة فالتزموا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بواطنهم كظواهرهم بل أجلة وسرائرهم كعلانيتهم عباد الله أما القلوب المريضة فلا تتعثر بالموعظة ولا تستعزها النذور ولا توقظها العبر أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤدي حقه قرأت كتاب الله ولم تعمل به زعمت حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وترك سنة يريدون الجنة ولم يعملوا لها يخافون من النار ولم يتقوها رب امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فهرم البصيرة ورب قائد من الحرام أظلم فؤاده ومهارم قيام الليل ولماذا لا يجدون لذة المناجاة ماتت قلوبهم القلب الميت الهواء قائده الهواء إمامه والشهوة قائده والغفلة مركبة لا يستجيبون لناصهم ويتبع كل شيطان مريد ويتبع كل شيطان مريد والهواء يسمه ويعميه ومن, ومن ثم لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر معاشر المسلمين إن غفلة العق- إن الغفلة عقوبة والمعصية بعد المعصية عقوبة يقول بعض الصالحين يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه شتان بين من طغى وآكل الحياة الدنيا وبين من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى تمرض القلوب وتموت إذا انهرفت عن الحق وقاربت الهرام فلما ذابوا أراك الله قلوبهم نسوا الله فنسيهم كل الذنوب تميت القلوب وتورث الذلة ويضيق الصدر ومهاربة الله ورسوله صلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون إن هناك علامات تدل على حياة القلب وهذه العلامات مشتاقة من النصوص القرآنية ومن تلك العلامات وجل, وجل من الله وشدة الخوف قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا بشر الله وجلت قلوبهم وقال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى رب أنهم إلى ربهم راجعون ومنها عباد الله التقشعير في البدن عند سماع القرآن ولين القلوب والجلود إليه يقول سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومنها عباد الله الخشوع القلب بذكر الله قال تعالى ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ومن علامات الحياة القلوب عباد الله الإذعان للحق والخضوع له قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمن به فتخبت لهم قلوبهم عباد الله ومنها ومنها إيثار الدنيا على الآخرة كما في الحديث جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون فتنة يموت فيها القلب الرجل كما يموت فيها كما يموت في فيها بدنه يصبح مؤمنا ويمشي ويمشي كافرا أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيء دينه بأرض من الدنيا ومنها عباد الله حب الشهوات يقول سبحانه وتعالى ولا تدعي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ويقول أيضا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بغير هدى من الله ومنها عباد الله الشدة الغفلة ومنها عباد الله الرغبة في المعاصي ومنها عباد الله عدم الإنكار المنكر فإن كان القلب لا يعرف المنكر ولا ينكر المنكر نكث فجعل أعلاه أسفله ومنها عباد الله عدم التعثير بالآيات القرآنية ومنها عباد الله عدم التعثير بالموئذة الموئذة الآمة وبالموت وبرؤية الأموات خاصة ومنها التكاسل بالأعمال الخيرات ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون أيها المسلمون فاتقوا الله تبارك وتعالى وأخلصوا العبادة لربكم وأخلصوا العبادة لربكم والتزموا الجماعة وتمسكوا بالكتاب والسنة واستعينوا بالله من الشيطان واكثروا من الطاعات ومن الاستعاذة بالله من وسوس الشياطين ليتحقق بذلك الفلاح والفوز برضا الله تبارك برضا الله تبارك وتعالى وصلوا رحمكم الله على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين كما أمركم بذلك عند قوله يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ‘yan uwa musulmi hudubanmu ta yau tana magana a kan zuciya bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi lalle hakika jin tsoron Allah shi ne mafita cikin rayuwar duniya da kuma lahira. hakika ita ce kwale-kwale tsoron Allah shi ne kwale-kwalen da zai tsamar da mutum daga hallaka a duniyarsa da kuma lahirarsa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana cewa lalle hakika wanda duk ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita sannan zai azurta shi ta inda bai sani ba sannan dukkan wanda ya ji tsoron Allah to Allah ya ishe shi ya ku bayan Allah hakika zuciya ita ce wata mahanga ko ita ce kofa wadda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake kallon bayinsa sannan kuma zuciya ita ce mafuffuga ayyuka ga baki ɗaya sannan ita ce abin da ke motsa ɗan adam cikin abin da yake bai amfani ko mara amfani sannan kuma zuciya shine asali ko ginshiki wanda ta hanyarsa ne ake bin umarnin Allah ko kuma a saba masa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle hakika Allah baya kallo zuwa ga zuka zuwa ga ayyukanku baya kallon siffofinku surar jikinku wace irin kira Allah ya maka wannan ba ita yake kallo ba abinda Allah ke kallo shine abinda ke cikin zukatanku ya ku bayan Allah aikin duk da kai ubangiji yana duba zuciya ne kai domin yi neman yardarsa ne ko kuwa sabanin haka yaya halin zuciyarka da zuciyata a cikin irin wannan yanayi da kuma irin wannan zamani da muke ciki a wannan rayuwa tamu wadda take mai hatsari ya ku bayan Allah hakika wannan wani lokaci ne wanda yake da mahimmanci kowane dan adam ya binciki zuciyarsa ya yi ma zuciyarsa ainihin bincike tun kafin a yi masa bincike domin da rayuwar zuciya ne kyautatuwar bawa take inganta ga baki dayanka sannan da lalacewar zuciya ne hali yake lalacewa al'amarin ɗan adam yake tabarbarewa lalle ku sani hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika a cikin jikin ɗan adam akwai wata tsoka guda ɗaya tak idan ta yi kyau dukkan jiki ya yi kyau idan kuma ta lalace dukkan jiki ya lalace sai manzo Allah ya ce wannan tsoka ita ce zuciya ya ku taron musulmi hakika wanda duk ya san zuciyarsa to ana kyautata zakkan zai san ubangijinsa so da yawa mutumin da ya jahilci zuciyarsa ya kuma jahilci aikin da yake yi sai ya jahilci ubangijinsa ya rika muna da zato zuwa ga Allah Allah ko yana sha makance tsakanin zuciyar mutum da dan adam sai ya zanto ya kasa karɓar shiriya lokacin da aka gaya masa shiriya a karan farko saboda haka yake ya ku bayan Allah kowa ya duba zuciyarsa kowa ya tunani a cikin zuciyarsa ya ga menene makomarsa da a yau za a ce ya koma zuwa ga Allah abdullahi dan masaud yana cewa hakika ya halaka dukkan wanda ya san wanda baya da zuciyar da za ta gaya masa kyakkyawan aiki sannan kuma baya da zuciyar da za ta gaya masa mummunan aiki wato dukkan mutumin da yake halakakke shine wanda zuciyarsa ba ta gaya masa kyakkyawan aiki ba zai iya aikatawa ba sannan kuma ba za ta iya yi masa mummuni ba za ta iya musa masa wani mummunan aiki da yake aikatawa ba don kana neman hallakakke abdullahi dan masaud ya ce wannan shine hallakakke saboda haka yake da mahimmanci a irin wannan lokaci dole ne kowane dan uwa ya duba ya gani wani aiki ne zai yi domin ya kiyaye shi daga gabla domin ya zaburar da zuciyarsa zuwa ga fuskantar ubangiji magowaye da ɗaukaka ya zama wajibi a wannan lokaci kowane ɗaya daga cikinmu ya zaburar da zuciyarsa sannan ya zaburar da ainihin harshensa da gaɓoɓinsa zuwa ga baki ɗaya domin komawa zuwa ga Allah dukkan wanda bai yi haka ba hakika rayuwarsa gaba ɗayanta tana cikin nadama da kuma hasara Allah kiyaye ya ku taron musulmai lallai hakika a cikin zuciya akwai wata ƙofa ko akwai wani tsatsa wanda ba abin da ke toshe wannan buƙatar da zuciya take ɗauke da ita ko wannan tsatsa sai komawa zuwa ga Allah da kuma karnar ubangiji magwaye da ɗaukaka shi ne cikin bin dokokinsa sannan kuma da komawa zuwa gare shi wato kowace zuciya tana da wata tawaya da wata ƙofa wanda babu abin da ke toshe wannan boko wannan ƙofa da ce komawa zuwa ga Allah da bin dokokinsa da kuma ainihin rusuna zuwa gare shi hakika babu abin da zai yi amfani idan an koma zuwa ga ubangiji sai zuciya wanda take wankakkiya ibn rajab alhambali yana cewa a cikin littafinsa jami'in ulumi wal hikam yake cewa zuciya wankakkiya ita ce zuciyar da take ta kubuta daga dukkan aibi gaba daya sannan ta kubuta daga dukkan abaibe waɗanda ake kira makaruhat wato tana taka tsantsan cikin abin da za ta ci tana taka tsantsan cikin abin da za ta furta sannan tana taka tsantsan cikin abin da gabai za su aikata to irin wannan ita ce zuciya wanda ake kira zuciya kubutacciya hakika Allah ta'ala yana cewa a wannan rana dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai dai wanda ya jema Allah da wankakkiyar zuciya malam yake cewa ya ku bayan Allah hakika wankakkiyar zuciya ko zukata waɗanda suke zukata rayayyu mutanen da ake kira zuciyarsu rayayya ce su ne masu yawan yin azumi na nafila su ne waɗanda suke yawan tsayuwar dare suna raya dare suna komawa zuwa ga Allah su ne waɗanda ke jin tsoron Allah a cikin zirga-zirgarsu da kai da komowarsu su ne waɗanda suke mai da al'amarinsu zuwa ga Allah su ne waɗanda ke gode ma Allah cikin ni'imar da Allah ya ba su ta lafiya ne ko ta iyali ko ta dukiya suna gode ma Allah su ne waɗanda ke yin haƙuri lokacin da suke cikin babu ko lokacin rashin lafiya sannan kuma wato gabobinsu ba sa furta wani aiki ya ce aiki ne ya dace da abin da ke cikin zuciyarsu Allah ya ce zukatansu wato mala yake cewa zukatansu sun kubuta an cire zukatansu ga baki daya daga dukkan wata hasara da ainihin keta da mugunta ga son zuciya gaba ɗayansu halayensu sun tattaru ga baki ɗaya wato cikin ayyuka waɗanda suke nagartattu tare da kyakkyawan hali da ɗabi'u sannan kuma da rai wanda take wankakkiya tare da fata wanda yake na alkhairi sannan kuma hannuwansu sun kubuta daga dukkan abin da yake ba na kwarai ba sannan zukatansu sun tsarkaka sannan kuma suna ƙauna wato suna ƙaunar 'yan uwansu musulmi ba don komai ba sai don suna bin addinin Allah su irin waɗannan waɗanda suke wankaki waɗanda suke zukata wankaku wato su amintattu ne idan an ba su amana sannan su masu yin adalci ne lokacin da suka zo hukunci sannan kuma suna masu cika alƙawuransu idan sun kulla sannan kuma suna cika bakance idan sun kulla sannan suna samar da aiki lokacin da duk suka yi yunkuri cikin yin aiki to suna kokari su yi aiki wanda yake nagartattu wato suna kokari su yi aiki wanda yake nagartacce sannan suna jin tsoron dukkan abin da zai musguna ma 'yan adam suna ainihin wato ainihin taka tsantsan da dukkan abin da zai musguna ma rayuwar 'yan adam sannan kuma suna kuntata ma dukkan wanda ke kuntata ma rayuwar 'yan adam bayan Allah saboda kasancewa zuciyarsu ta amintu daga barin ainihin datti na ainihin kiyayya sun amintu ga barin hasada da keta da mugunta sannan kuma zartarsu ya zarto zarto ne wanda yake mai kyau zuwa ga sauran halittu gabaki daya ya zo a cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaito daga abi hurairah radiyallahu ta'ala an abi hurairah sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wasu mutane za su shiga aljanna zukatan su kamar zukatan tsuntsaye saboda tsananin kyau ga su dai lafiya dau suke babu wani tsoro a cikin sa sannan babu datti na shirka ba datti na bid'a sannan kuma zukatan sun amintu ga barin zulubai da kurakurai sannan kuma zukatan sun amintu daga dukkan wani aibi sannan kuma wato su masu kwaɗayi ne cikin jin nasiha su masu kwaɗayi ne cikin yin ikilasi zuwa ga Allah sannan su masu kwaɗayi ne cikin bin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi sannan su masu kwaɗayi ne cikin ihsani da kyautata ma bayi ba sa kuntata ma bayan Allah ba sa tozarta su ba sa cin mutuncin su su waɗannan mutane irin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake za su shiga aljanna waɗanda zukatan su kamar zukatan tsuntsaye himma su a koda wani lokaci shine kyautata aiki da yin aiki wanda yake mai kyau himma su tana kai kawo ne zuga yin aiki wanda yake mai ingantaccen aiki ba aiki wanda yake mai yawa ba domin Allah ta'ala ya ce shine wanda ya halice mutuwa da rayuwa domin ya jaraba bayi ya ga suwaye suka fi kyakkyawan aiki alkur'ani ya tsaye da su sai suka tsaya sannan kuma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bayyana a fili a gare su sai suka dauke ta suka yi aiki da ita sannan kuma suna bayarwa suna ciyarwa suna taimako tare da haka kuma zukatan su suna cike da tsoron ubangiji suna tabbaci cewa zuwa ga ubangiji ake mai da su wannan wasu mutane ne masu yawa a cikin mazaje da ko mutane ne masu yawa a cikin mata zahirinsu daidai yake da abin da zuciyarsu ta ɓoye bari ma abin da zahirinsu ya bayyana ya fi abin da zuciyarsu ta ɓoye na gaskiya abin da yake na sarari wato kama abin da suka ɓoye ne ya ko bayan Allah amma zukata waɗanda suke masu rashin lafiya to irin waɗannan zukata ba sa wa'azantuwa da wa'azi ba sa tasirantuwa da ainihin gargadi ba sa tasirantuwa da ainihin ɗaukar izina ga wani abu ya faru ga wani na rashin lafiya irin waɗannan matattun zukatan ba sa ɗaukar darasi a kan wannan ta yaya ina rayuwa take ga zuciyar da ta san Allah amma kuma ba ta ba da haƙƙin Allah ta karanta littafin Allah amma kuma ba ta aiki da littafin Allah ta rai cewa tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta yi watsi da sunna annabi yayi rai cewa ko zuciyar ta rai cewa tana son aljanna amma ba sa yin aiki irin na 'yan aljanna zuciyar tare cewa tana jin tsoron wuta amma ko ba sa tsoron ba sa yin aiki domin tsamar da kansu daga wuta so da yawa irin waɗannan mutanen za ka samu in sun samu dama suna shimfiɗa harsansu da bakunansu zuwa ga abin da yake na haramun sai aka haramta musu ainihin hasken wato zukata so da yawa irin waɗannan sai so kasance wato haram ita ce jagoransu a cikin rayuwa sai aka duhunta ainihin tunaninsu sannan kuma aka haramta musu kiyamun laili ba sa iya tashi da daddare su yi sallah zuwa ga Allah saboda menene ya kasance ba sa jin daɗin ganawa da ubangiji a cikin sallah saboda zukatansu sun mutu zuciya wanda take matacciya to son zuciya ita ce jagoranta sha'awa da bin ainihin zunubi shine ke masa jagoranci a cikin rayuwarsa wato rakkana ita ce abin da yake hawa kullum baya jin mai nasiha duk lokacin da aka yi nasiha baya jin nasiha bari dai yana bin dukkan wani shaidan wanda yake maridi mai hallakar da mutane irin waɗannan zukata sun kasance wato suna yin fushi ne idan ba su samu duniya ba sannan suna yin dariya ne idan sun samu duniya ita duniya ita ce take kuruntar da su ita ce take makantar da su in sun samu to shi kenan sai su aminta idan ba su samu ba sai su zama kura mai dai baye ta haka ne sannan bayan haka kuma tare da haka kuma zuciyar ba ta iya nuna musu abu mai kyau sannan kuma ba ta iya yi masu inkarin mummunan aiki da suke aikatawa ya ku bayan Allah ya ku taron musulmi lallai hakika gafala gafala zuciya ukuba ne zuciya ta rafkala ta kasa gane mai kyau da mara kyau ke ta aiki saboda duniya ta da jin daɗin duniya to wannan shine gafala na ƙarshe sannan saba ma Allah bayan sabo ukuba ce wadda take mai girma shi yasa wasu malamai suke cewa hakika abin mamaki ga mutanen duniya suna yin kuka idan aka ce mutum ya mutu ya koma zuwa ga Allah sai a fashe da kuka amma ba sa yin kuka lokacin da suka ga mutum zuciyarsa ta mutu yayi dan yayi daban-daban ba daidai suke ba tsakanin wanda ya fifita rayuwar duniya da kuma wanda yake jin tsoron haduwa da ubangijinsa hakika Allah yana cewa wannan wanda yake tsoron haduwa da ubangijinsa da ranar da za a tsaye da shi zuwa ga ubangiji to lallai irin waɗannan su ne akwai musu tattalin aljanna domin su kusani ya bayan Allah lallai zuciya tana kamuwa da cuta bayan ta kamu da cuta sai ta mutu ga baki ɗaya irin wannan zuciya wanda take kamuwa da cuta ita ce zuciyar da ta karkace ma gaskiya ba ta son gaskiya a kullum abin da ta ga dama ita take faɗa abin da ta ga dama ita take ci a cikinta sannan kuma a kullum mai irin wannan zuciya yana kusanta haram lokacin da ya karkace sai Allah ta'ala ya karkatar da zukatansu wato lokacin da suka karkace gabarin gaskiya sai Allah ya karkatar da zukatansu sun manta Allah sai Allah ya mantar da su kawunansu dukkanin zunubi ya ku bayan Allah ku sani yana kashe zuciya sannan yana gadar da ainihin kaskanci sannan yana gadar da kuncin zuci sannan ya gadar da kuncin kirji sannan kuma yaƙar Allah ne da yaƙa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ku taron musulmi lalle hakika akwai alamomi da suke nuni da rayuwar zuciya daga cikin alamomin nan da suke nuna zuciya tana a raye an kawo su ne a cikin littafin Allah magwayi da ɗaukaka shine alkur'ani yana daga cikin alamomin shine lokacin da zuciya take rayayya tana razana tana tsorata tsoro wanda yake mai tsanani lokacin da ake karanta alkur'ani ake wa'azi Allah yana cewa lalle hakika mu'minai su ne waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suna girgiza sannan kuma suna komawa zuwa ga Allah a wata ayar Allah ya ce ka yi bishara ga waɗanda suke masu mai da al'amari zuwa ga Allah kamar an tambaya su waye sai Allah ya ce su ne waɗanda in an ambaci Allah an tunasar da su dokokin Allah zukatansu suna rawa suna ɗaukar tsoro tare da cewa suna bin Allah amma suna tsorata a wata ayar Allah yake cewa su ne waɗanda suke bayar da dukkan abin da aka neme su su bayar na takawa da tsoron Allah amma tare da haka zuciyar zukatansu kuma suna cike da tsoro da fargaba cewa Allah ya karba ko bai karba ba cewa ya lallai hakika su masu komawa zuwa ga Allah ne kuma zai masu hisabi yana daga cikin alamomi da ke nuna rayuwar zuciya shine zuciya ta yi sanyi gangar jiki ta yi sanyi lokacin da ake karanta alkur'ani zuciya ta razana sannan kuma bayan haka wato zuciya ta zanto mai taushi sannan fatin jikin masu rusuna su koma zuwa ga Allah lokacin da zo ake karanta alkur'ani Allah yana cewa Allah shi ne wanda ya saukar da mafi kyawun hadisi shi ne alkur'ani a cikin wannan littafi an saukar da ayoyi wanda suke masu kama da juna sannan kuma da wannan littafi da aka saukar zukatan waɗanda suke masu tsoron Allah suna wato suna yin sanyi suna jikewa suna rusunawa suna komawa zuwa ga ubangiji lokacin da duk aka karanta wannan littafi hakika yana daga cikin alamomin da ke nuna rayuwar zuciya shine tsoron Allah da kuma mai da zuciya zuwa ga Allah lokacin da duk ta ji alkur'ani ake karanta shi Allah yana cewa shi lokaci bai yi bane ga waɗannan da suka yi imani zukatansu su koma zuwa ga Allah saboda abin da muke saukarwa na alkur'ani na gaskiya yana daga cikin alamar rayuwar zuciya ya ko bayan Allah lalle ya kasance wato zuciyar ta ainihin rusuna ta koma zuwa ga Allah ta kaskantar da kanta zuwa ga Allah Allah yana cewa domin waɗannan waɗanda aka ba su littafi wato masu ilimi waɗanda aka ba su littafi gabanin alkur'ani su yi sani cewa lalle shi alkur'ani gaskiya ne daga ubangijinka sai su yi imani da wannan littafi sannan zukatansu kuma su rusuna su koma zuwa ga Allah ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da ke nuna ainihin rayuwar duniya wato kamar yadda yake daga cikin alamomi da suke nuna mutuwar zuciya to haka kuma akwai alamomi da suke nuna mutuwar zuciya daga cikin alamomi da suke nuna zuciya ta mutu ɗaya na ciki shi ɗaya daga cikin su shine itarud duniya anal akhirah mutum ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata fitina za ta kasance a cikin al'umma a bayan ƙasa sai a waye gari wato mutum zuciyarsa ta mutu ga baki ɗaya kamar yadda ainihin gangar jikinsa suke mutuwa za a waye gari mutum yana mumini musulmi mai imani amma kuma kafin yammaci ya zama kafiri ko a waye gari ko a yammaci mutum yana musulmi mumini mai imani amma kafin su asubahi kuma ya zama kafiri domin ya sayar da duniyarsa ya sayar da addininsa ga baki ɗaya saboda me wani ɗan abu da yake nema na duniya yana daga cikin abin da ke nuna mutuwar zuciya ya ku bayan Allah hubbu shahawat tsananin bala'in san sha'awa ya zanto cewa mutum ya saka ma sha'awarsa wato linzami ba ta da ragama a kowane lokaci abin da duk zuciyarsa ta suranta masa shi zai je ya aikata shi yasa Allah ta'ala yake biya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kada kai biyayya ga dukkan wanda muka mai da zuciyarsa muka mai da zuciyarsa ta zanto rafkananniya gabarin ambatan Allah sannan ya bi soye-soyen zukatansa cikin abinci ko abin sha sannan aikinsa ya kasance lalatacce haka nan ubangiji mabuwayi da dauka ya ce wane ne ya bi shi bata ai babu wanda ya bi shi bata wannan wanda ya bi son zuciyarsa ba tare da shiriya daga ubangiji ba ya ku bayan Allah yana daga cikin alamar mutuwar zuciya shiddatul ghafla tsananin rafkana ta yadda mutum ba zai iya gane abu mai kyau ko mara kyau ba gashi dumu-dumu a cikin saƙon Allah kowa ya sani amma zuciyarsa ba ta iya hana shi aikata wannan mummunan aiki wannan alama ce da ke nuna zuciyarsa ta mutu yana daga cikin alama da take nuna mutuwar zuciya an ragaba tu fil ma'asi mutum kullum ya zanto zuciyarsa kawai abinda take sha'awa abinda take kwaɗayi shi ne saka ma Allah zaga abin mamaki a irin wannan lokaci fitintinu da Allah ya buɗe mana ta hanyar handset fitintinu da Allah ya buɗe mana ta hanyar abin da muke kallo a cikin tashoshin talabijin mu abin mamaki abin kunya abin Allah wadai ga yanan a cikin gidajen kowa sai dai wanda Allah ya marahama za ka iske mutum hatta wayoyin nan abin da kawai mutum ke sha'awa shine ina zai duba tsiraici shine ina zai duba mata idan mace ne ina za ta duba namiji idan namiji ne ina zai duba inda ake baka sai kaɗan daga cikin mutane wannan alama ce da ke nuna mutuwar zuciya Allah sauki daga cikin abin da ke nuna alamar mutuwar zuciya shine adamul inkarin munkar ya zanto ana aikata mummunan aiki a gidanka kana aikatawa amma mutum ba zai iya ba ba zai iya hanawa ba kana gani ana aikata abin da ya saba ma shari'a a inda kake da hurumin ka hana da hannu ka kasa hanawa a inda kake da hurumin kai magana ka kasa yin magana a inda kake da hurumin ma ka kyamaci abun a zuciyarka ka kasa kyamaci abun a zuciyarka wannan shine halin da muke ciki a yau malaki cewa domin zuciya idan ta kasance ba ta iya gane kyakkyawan aiki ko ba za ta iya musu da mummunan aiki ba to lokacin da zuciya ta zama haka sai a dankwafar da ita sai a kifar da ita saman sai ya koma ƙasa ƙasan kuma sai ya koma sama ta zama ainihin zuciya almankusa kenan wanda babu wani alkhairi da zai iya shiga cikinta ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da ke nuna mutuwar zuciya rashin tasirin alkur'ani a cikin zuciya yayin da duk kaje ana karanta qur'ani ana wa'azi ana kawo ayoyi tare da dalilai haka kawai amma baka jin zuciyarka komai ba ka jin gegau kai ba ka ma san a faɗi ayoyin ƙur'ani to wannan alama ce ta mutuwar zuciya so da yawa za ka ji da yawa daga cikin mutane za ga wani baya da lokacin sauraron ƙur'ani baya da lokacin karanta ƙur'ani a a wani ma za ka ji shi masu karanta ƙur'ani ne baya su subhanallah da yawa za ka samu wasu yan uwa musulmi wanda shi a zo a yi wa'azi shi shine bala'i shine tashin hankalinsa da yawa kuma za ka ji wasu daga cikin musulmai su malaman addinin musulunci su ne abokan falarsu duk abin da ake yi a rayuwa shi ne damu ba amma malamin ƙura'ani malamin da ke wa'azi malamin musulunci shi shi ne abokin gabasa haka kawai ba don komai ba kuma a'a baya da wani kasuwanci ta wanda ka balan masa baya da wata alaka wanda ka yanke masa baya da wani abin da zai ci gaba wanda ka hana shi ya ci gaba a'a kai matsalar ka kawai dan me za ka ce Allah ya ce annabi ya ce to shi yasa masu irin wannan halin sai ga hatta masallacin juma'a ka duba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa duk wanda ya zo masallaci ranar juma'a a sa'a farko za a bashi lada kamar yayi sadaka da rakumi wannan fa a kowane sati kana da wannan ladar in ka zo a sa'a ta farko lada kamar kayi sadaka da rakumi wani mai kuɗi ne a cikin garinmu ya taɓa yanka rakumi ya baya sadaka ko da a sallar layya ni dai wallahi ban taɓa ji ba ban taɓa ji ba rakumi irin amala na dubu ɗari uku a ce wani ya yanka shi ya bayar da naman sadaka waye ya taɓa yi ni dai ban taɓa jin labari ba a daina cikin garinmu amma ga abin da za ka yi in ka yi kamar ka samu wannan in ka zo a sa'a ta biyu kamar ka samu lada kamar ka yi sadaka da mai sa ƙato amma wani shi kawai babban matsalarsa saboda za a yi kulkudu ba ba zai zo da wuri ba saboda in an tashi watakila a faɗi laifinsa hatta hudu ban ma wani ba zai zo ba sai an ya ji an ta da ikama kana zai zo ina rayuwa take ya irin wannan zuciya zuciya da ta karanta qur'ani amma ta saba aka karanta mata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tare cewa tana san annabin amma kuma ta saba ma sunna annabi ina rayuwa irin wannan zuciya yana daga cikin abin da ke nuna cewa zuciya ta mutu ya zato cewa qur'ani baya tasiri sannan kuma wa'azi baya tasiri na gaba daya wa'azin gaba daya shine mutuwa ga mutuwa ana yi amma ba ta tasiri a cikin zuciyar mutum sannan baya tasiri mutum ya ga gawa ga sanin yana kallanta ware ne an ɗauko shi za a tafi makabarta amma zuciyarsa a bushe ba ta jin ma komai wannan alama ce da ke nuna mutuwar zuciya wannan shi ne abin da muke gani a yau gagawa ana gani amma za ka yi cewa har mutane ƙudurinsu suke yi kawai daga an kai ka an dawo magana ta riga ta ƙare yo a cikin makabartan wani yana ƙoƙarin ya sace wayan mutane a cikin makabartar lokacin da ake tafiya da gawa ma kamata ya a tafi da ita akan kafaɗa ana gani wannan ita ce sunna domin ake ganinta ana ɗaukar wa'azi to yanzu sai aka ɓoye ta kowa zai tafi a cikin motar sama sai ya sa AC kuma za a tafi ana ta hira an tafi makabartar ma ana ta kiɗan waya ana kiran waya in an kira ka ji wani sauti ne ya tashi malam wannan shine hali da muke ciki na gafala Allah ya sauke yana daga cikin alaman mutuwar zuciya shine at-takasul bil a'mal al khairat wato mutum ya zanto mai rauni gajiyayye cikin dukkan wani aikin alkhairi duk abin da aka ce aikin alkhairi ne shi ba ruwansa Allah ta'ala ya faɗi sufan munafukai yace ba sa zuwa wajen sallah sai suna a gajiye in kallon bol ne mutum zai awa guda yana tsaye amma idan sallah ne duk inda aka yi minti uku a tsaye ana karanta yau ya gaji yanzu zai hamma yanzu zai miƙa yanzu zai kaza duk wannan alama ce ta mutuwar zuciya ya ku taron musulmai mu ji tsoron Allah mu buwayi da daukaka mu kyautata ibadan mu zuwa gare shi sannan mu lazimci jama'a in an ce mu lazimci jama'a shine mu lazimci mutanen da ke bin Qur'ani ga hadisi kakka damu da yan hauragiya waɗanda suke ta yawo suna zakin mutane suna tsinuwa wannan ba addini suke yi ba ba musulunci suke yi ba addinin musulunci ya yi gaba sun yamma babu wani abin da musulunci ya zo da shi na yin mutuncin mutane da zagin mutane shi yasa aka samu wani yake magana cewa wannan masallacin yana masallacin da ake cin mutuncin mutane wallahi abin mamaki wai wannan masallacin wai masallaci ne da muke cin mutuncin mutane kuma abun mamaki jami'in tsaro ke faɗar wannan magana to Allah ya taimaka kuma ni ba ni yi wayar ba inda ni yi wayar wallahi zan gaya masa kasan waɗanda ke zagin mutane wallahi mutum ya yi kaɗan ya zo wannan masallacin ya ce muna cin mutuncin mutane dama su cin mutuncin mutane a fili don kana tsoronsu ba za ka iya yi masu magana ba su biyo kan titi suna tsine mu shugaban ƙasa kawai saboda wata furi kudu ba da aka yanar waye tsagawa yana cewa ku ne masallacin nan da ke cin mutuncin mutane ba aka ci mutuncinsa wa aka kama sunansa ga mutanen da suke yawo suna tsinuwa suna zagi suna kada ganga su tsine ma abubakar da umar afdalul khalqi ala al-idlaq bayan annabawa ba wanda ya kai su daraja su yawo su tsine musu su biyo hatta ofis din naka amma da rashin kunya da rashin mutunci wai ka iya buɗe baki ka ce wai ana cin mutuncin mutane abinda duk muke faɗa a cikin masallacin nan muna da rikodin dinsa duk wanda ya ce an zage wani sai ya faɗi lanar sai mu kawo masa ya nuna mana inda muka zage ka amma dai abin da muka sani shine yan aya ta fito akan abin da ya shafi munafunci ba za mu koye ba in aya ta fito akan azzalimi ba za mu koye ba in aya ta fito akan masu cin hanci da rashawa ba za mu koye ba duk abin da aya ta zo a kansa wallahi ko da aikinmu ne wallahi sai mun faɗa wannan shine alkawarin da muka yi ma Allah ya rage ga dukkan wanda zai ce ana zagi ko ana tsinuwa to wannan shi ya jiyo amma duk wanda yake mai son gaskiya ya san waɗanda ke zagi kuma ya san waɗanda yake tsinuwa in shi ɗa ne ma'aikacin gwamnati ne in sun fito suna tsinuwa ya tare su saboda haka wannan shine magana gaskiya mu ji tsoron Allah mabuwayi da daukaka mu yi riko da littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu nemi taimakon Allah ya tsare mu daga shaytan sannan kuma ya tsare mu daga ayyuka waɗanda suke na fajirci sannan ya tsare mu daga wasu wasin shaytan da wannan ne tabbatuwar zikiri yake tabbatuwa da rabo da kuma jin kan ubangiji mabuwayi da daukaka saboda haka ya ko bayan Allah ku ji tsoron Allah mabuwayi da daukaka kada wani ko wasu su shagaltar da kai albarin bin Allah haka kawai ba wani wanda zai buɗe mana idanu babu wani wanda wai dan bokonsa wai kawai zai buɗe mana idanu ko wani lauyansa zai buɗe mana idanu babu abin da ba mu karanta ba ko babu wani wanda za a ce wai wai ma'aikaci ne ya gaya mana dokokin ƙasa yadda ka karanta mun karanta so abubuwan duk da muke faɗa ba da ka muke faɗa ba da ilimin muke faɗan su ilimin na ƙur'ani ko na hadisi da kuma ilimin da ƙasar ta ginu a kansu shine constitution saboda haka kawai ne ce zai mana barazana wani karatu kai ma an ana magana boko ma mai ka karanta a boko me matakin ilimin ka kuma da rashin kunya kawai wani an kawo shi kawai saboda cin hancinsa ko yan kuɗi da ake bashi kawai sai zo ne wa mutane barazana ga masu laifi nan ga masu laifi in laifi kake nema ga masu laifi nan ba shekaran jiya jiya nan ba a cikin tsakiyar gari ba keke na fi ya buge mutum mai mota ya zo bi ta kan mutum ina doka take me yasa doka ba za ta yi aiki akan wannan direban ba a cikin gari da nawa aka ce a shigo cikin gari duk mutumin da aka buge shi tsakanin inda aka buge shi a ce mota ta zo har ta taka shi ta bi ta kansa kai ka san gudun da ake ya wuce hankali dubi yadda masu motoci ke gudu a cikin garinmu amma duk wannan ba ka sa jami'an ka suka duba maka ba wai kawai kai a masallaci ne wai ana cin mutuncin mutane kawai saboda kana son ka kare wani mutum guda ɗaya ba za ka yi mana barazana ba wallahi ba wani boko da kai wanda ba mu yi ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله